بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين yau laraba sha shida ga watan sha'aban shekara ta dubu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da biyar ne ko uku ne hudu hudu ga watan februari dubu da ashirin da shida miladiya ana majalisi na da muke karatu cikin littafin alwajiz fin nahi wa sarf jiya ban bar wani abu ne ko dai an bara kame a bari yau za mu shiga cikin al-mawsul kai tsaye je ba war kun ba ana ba ba kun gidi kenan magana kafin mu shiga wannan mu faɗi ma'anoninsu shafi na saba'in da takwas wajen al'alamul mankofi وهو الذي استعمل في غير العالمية أولا ثم نقل إليها والنقل إما من صفة كحارث أو من مصدر كفضل أو من جنس كأسد أو من اسم أو من اسم مفعول كمنصوب أو من جملة فعلية تأبط شره ta'abbaka sharin shine wanda kawai kamar ya mai da shari a sasannin hamatansa shi ko shari ta saboda mulazama abin fi'il madin shine shammara ana shammara da abin da kamar shi damara ka kaman ka fa hada dalilu ala aljiddiya cewa abin da gaskiya kake shine jiddiya wasu suna cewa shammara kuma ismu kabila ce aka samu wani shi fi'il mudari kuma shine ya ishu tawbati da abaka daga al'ibu daga al'ibu wannan shi da yake amata ko sai rabi'a na hudu daga cikin sunaye wanda suke ma'arifai ne shi ne al'asma'ul mausula sunaye wanda suke na mausula su ne sa'allazi da danginsu allazi da danginsu idan ba guda ɗaya da aka yi saɓani ba a kan cewa shi suna ne ko harafi shi ne al al bai wa da allazi wannan akwai saɓani tsakanin malamai amma dai ragowar duka malamai suna cewa wato sunaye ne su asma'ul almasula din sunan da yake zuwa bayan al-asma'ul masula wannan la mahallal hamdul iraq التي لا محل لها من الإعراب معناه لا يسلك لها نظير يحل محلها كويدا مكفلة وهي نوعان أسماء الموصولة سنك سنك شيبي أكوية خاصة ده مشتركة عامة كده أكوية وانده سكي سيوسنا أدوها لي gawasu ga wasu abubuwa kebe wa mushtaraka amma kuma suna zuwa ne wato ga kowanne ba su keɓe wasu abubuwa ba ban da wasu وتكون دائما مبنية فيما فيما عدا التي تدل على المثنى yace koyaushe asma'ul masula min mabaniyai ne wato ba za ka yi musu wani irabi ba in ka tsani wanda suke nuni zuwa ga musanna fa inna tu'rabu irabu su ana musu da irabi da irabu musanna kamar Allah zain da Allah tani sai a ce wato Allah zain da Allah tayni kaga ana suna shiga in sun zo rafa'an a ce Allah zani in sun zo nasban ko jarra a ce Allah taini ko Allah Allah zaini wannan kaga yana nuna maka cewa shi kansu kansu asma'ul mansula din a suna zuwa ne hasaba qi'a min al-i'rab su allazi din allazi da yangon su tunda gashi ai nan wato Allah zani Allah tani mun ce ko dai zo fi halin rafi ko Allah zaini da Allah zai ko fi halittar nasri ko aljarri to kaga shi kaga in zaka zaka musu irabi su asma'ul mawsula din to uribuha hasba mawqi'aha fil jumla yawa zaka iba fa'ili zaka iba mubtada zaka iba khabar gwargwado ne ja alladhi faza ja alladhi faza wannan kaga fa'ili ne alladhi na fa'ili ne ra'aytu allati naj'al najahat kaga wannan maful bihi ne marartu billazina najahu kaga wannan jar wal majrur ne saboda haka haka ake ake musu yayi magana ce akwai mushtarak da al-khassa mushtarak shine wanda suke su amma amma ne khassa su ne wanda wani lokaci su su tasluhu lil jami' عفوا العامة شنو wanda ke Allah ta tasluhu lil jami' lafazin ta guda ɗaya ne ga kowai ga kowanne mufradi ko jami'i ga mai hankali ga mar hankali shine amma shi kuma su kuma wato khassa wanda su sun keɓi mufradi ne ko mutanna ko jami'i shine zai ga al khassa wa takun al mufrad aw al mutanna aw al jam' mudhakkaran wa muannathan kowanne akwai nashi a wannan khassa ne a ce wannan kamar allazi khassatu lil mufrad al mudhakkar to kaga wanda shine abu ne kamar man khasa ne li jama'ati al-uqala kaga wannan khasa ne amma ana ga an samu kuma amma mushtaraka wanda yake lafzuha wahid lil jami' al-mufrad wal jam' lil 'aqil wal ghayr wal ghayr al-'aqil ce wa takun al-mufrad aw al-mutanna aw al-jam' mudhakkar wa mu'annath gurgurda yanda ka dauko wanda ka dauko a cikin su akwai allazi lil mufrad al-mudhakkar wannan ga mufradi ne wanda yake na namiji نحو قوله تعالى كان فرم الله تعالى هو الذي يسيركم في البحر أه؟ في البر والبحر في البر والبحر هذا هو أه وانا آه ويجي ما كتب شيء لمجني هو الجنس كوتا شافا فأما دي أياري أياري واتو بميرين دا كما ويجي شيء دليل لمذا saboda jinsin mana sun fi cika to wannan shine abin da abin da ya sanya kaga kaga kaga sun kawo ya kawo wannan misalin sai allati lil mufrad al muannath shi da kuma ba tilo ce mace da hau qawli ta'ala ma hadhihi tamathil allati antum antum laha akifun mai wadanne wato kuma kai na ga kun ta kakare musu kaga hadhihi at tamathil hadan mufrad ne muannath allati ne ko التي التي مفرد مفرد ne mu'annas da ba ga mufrad ne ba mu to in ne shi bare shi ba abubuwa ne masu hankali ba zai zama mufrad din ai ana musu haka a tafi da su matafiya na kamar mufradai ana iya yin wannan amma kaga a tabasil ne اعتبار للمعنى لا لا اعتبار لللفظ wannan kaga zai zama wato jam'i ne na na abubuwa wanda ba su da kayayyaki ne kawai jamadat ne sai Allah zani lil mutanna al muzakkar wa huwa mu'rab sai dai shi mu'rabi ne wato ana mashi da irabi fa yurfa'u bil alif ana mashi da irabi ne rufa'a da alifin wa yunsabu wa jarru bil ya ana mashi nasba da jarra da ya'un yanda dai aka san su mutanna nahu qawli ta'ala ربنا أرنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس أبي أنا بغينا جنس جنس الجنود متاني ne su haka an yi an yi bi itibari ta'addudul jins la bi itibari su cewa su jinsi ne jam'i ne jinsi dan masu fatar da mutane ba mutane da biyu ba na kuma aya ba ana magana wato wani aljani ɗaya ko mutum ɗaya ba ana magana dai wanda suke ɗaya daga cikin jinsin nan guda biyu sai annabi na ko لجمع المذكر نحو قوله تعالى أولئك الذين حبطت أعمالهم الذين اللائي اللاتي لجمع المؤنث نحو قوله تعالى وما جعل أزواجكم اللاتي تظاهرون منهن أمهاتكم أبا اللائي وقوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعبوهن اللائي ده اللاتي ده معنى سدايا ده معنى سدايا idan aka samu in aka sami mai yake da suna ma'arifa allazi ya zo bayan ma'arifa wannan ma'arifa mai ce ta kamar ka ce alfab رأيت الفاضل الذي مثالي الفاضل أي معرفة يعني allazi kuma ya zo bayan shi ya ya ya ya za ka yi masa da irabi eh shi shi allazi din shi ne zo ne na'at ne alfadu shi ne mal'utun ko ko wane ne mal'utun wane ne na'at to shi to shi wannan kira fa ana iya zuwa a ce ai ai جاء رجل الذي لقيته بالامس جاء رجل رجل الذي لقيته بالامس هذا مش تخصيصي اي لكن يعني مش وني سوف هي تخصيصي تخصيصي كما وني سوف هي لا تعريفي اي da Allah shi ya ya gane cewa shi ya gan shi jiya amma dai mai magana kan ma'arifa din shi al-ma'arifa qabla qabla ism al-mawsul ya za a yi masa al-irabi sannan kuma shi ism al-mawsul shi ma za a yi masa al-irabi da mu je zai mu dawo wannan masalar daga baya sai al-mushtaraka ko al-mushtaraka ga shi za ku ga yayi sun kasa da ita da ya kawace su dan mara ita ciki ta al-mushtaraka shine wanda take wato amma ce lafazin ta guda ɗaya ne lil jami' al-mufrad da musanna al-mufrad da jami'i da kuma al-aqil da ghayr aqil wa hiya sittu al-alfaz lafazi ne guda shida akwai man akwai ma akwai ayyu akwai al akwai hu hu ala lughati ta'iyya ala lughati ta'iyya da mun sha faɗa cewa dubi ma'ana allazi لا بمعنى صاحب وذا فهذه كما wannan buɗin shi ma kanshi ka hada shi da wannan zatu din da zatu da kuma zawat da ala lokacin ta'iyya inda suna yi suna mai da shi ya zama na mata فهذه الستة تطلق على المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث waɗannan guda awwa guda shida dukkan su ana itlaqin su ga muzakkar ga mufradi da musanna da jam'i da muzakkar da kuma muannas sai dai wani lokaci akwai wanda su masu taksi an kitabu sun fara taksisi kamar man za ga galibi lil'aqil wannan bil'aqil fil ghalib shi za suka faɗa ce man lil'aqil fil ghalib man galibin al'amari ga mai hankali ne amma dai ana sabawa قال تعالى كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء haka ubangiji ke fitar da wanda ya ga dama wannan man kaga nan anan mafulu bihi ne ko eh man yasha'u to ga shi ba an sake samun abu nan Allahu ya ce muje ma li ghayr al-aqil fi aghlab al-ahya shi ma dai ma li ghayr al-aqil a galibin lamari amma ana samu kuma ana samu ana samu wani lokaci ma ta zo a wato a wajen da ukwala ake magana qala ta'ala hal yajzuna illa ma kanu ya'malu ba za a sa kanka musu ba sai abin da suka zanje suna aikata wannan hal ma'ana la yajzuna wannan hal an kawo ne saboda wato rabbi na balaga za a baka abinda baka cancanta ba ne wato ba za a baka abinda baka cancanta ba hal ta'lamu lahu samiyya ai la ta'lamu lahu samiyya ai ai ai tusta'malu lil aqil wa ghayrihi ana amfani da ga aqil ko wani aqil wa hiya mu'raba ita ma ta fita daga cikin ragowar asbabul mawsula wanda suke wato ba mu'rabai ba mabniyai ita ma mu'raba ta fi kulli ahwaliha وتبنى على الضم في حالة واحدة أما أنا متى بنائي كان ما مبني أهالي بناء على الضم وذلك حين تكون مضافة لغة الهلمة مضاف مضافة شيء وبشرط أن تكون صلتها جملة اسمية صدرها ضمير محبوب له قوله تعالى ثم لنزعن من كل شيعة أيهم أشد وتقدير أيهم هو أشد فأي اسم موصول بمعنى الذي مبني على الضم في محل نصب مفعول به وهو مضاف وهو مضاف إليه وهذا لم يسيء فدعنا ولا متى ولا حالة تعيده
yana zuwa ne mu'arwa amma idan aka fi idafa za mu da shi ko ya lokacin waka waka mishi idafa idafa ila bamir ko mene a cikin kashi a gaba ka sai a karanta ko cewa suka yi wa hiya mu'raba fi kulli ahwaliha wa tubna 'ala dhammi fi halatin wahida halin gari take zama mabniya ita wa zalika hina takunu mudafa lokacin da ta zama mudafa wa bi sharti an takuna silatuha jumlatan ismiya da sharadin kuma wato sila dinta jumlan jumlan da zo bayan ta kenan ba ta zama jumla ce ismiya sadruha damir farkon farkon jumla din wato damiri ne mahbub da aka share lahu qawli ta'ala kan fada Allah ta'ala thumma lanzi'anna min kulli shi'atin ayyuhum kaga aka ce ba ayyuhum ba ko ayyuhum ayyuhum ashaddu wa taqdiru ayyuhum huwa ashaddu kaga hum huwa hum kum ashaddu ba shine jumlan ba karka kakkai da aka yi wancan suman lanzi anna wannan hum a shaddu ai shi ne shine shine sila din ba ba shine sila wanda ya zo bayan ayyu din ba ai allazi huwa ashaddu to shine taqdiri shine ce wannan ashaddu akwai wata taqdiri huwa tare da shi shine ayyuhum huwa ashaddu fa ayyu ism mawsul ba'da allazi mabni ala dhammi saboda zuwansa a wannan hala din fi mahalli nasbi maf'ulin bihi amma dai ya zo ne a mahal maf'ul bihi wa hiya mudafun wa huwa mudafun ilayhi an fahimci sharadin da suka bayar eh ko yau yana ba za a ga shi abu a gaban ku ai duba za a yi ko mm na na da ma shi ne ce shi ne ta kuna mubafa ai wannan ya fi fili ni abin da nake bukata shi wannan abin da suka faɗa an fahimci wajen yin maganar ko kuwa na ɗaya daga cikin aujuhu ne amma dai an fahimci shi wannan wajen ya kuka fahimta
dole kuma da ya kasance da dole kuma aka kuma sila da jumla kuma sila dole kasance sila eh karanta sai kalaka sai da hausa ya kafa mutane
sadurha lamirin mahmud suka ce dole kasance filan da kasance jumla ne kuwiya da amma farkon kuma jumla ya kasance lamirin ne mahmud eh sai suka bada hum huwa ne shi ne mana ayyu huwa ayyu hum huwa ashad huwa shi ne wannan lamirin da aka yi to ya ne sadar jumla da yanzu sadar jumla
huwa huwa shi ne aka share shi shi kasance ta mudafu mudafu idan shi ne aka tafi mahalli fi mahalli maf'ul bihi mansub inda ai thumma lanzi anna min kulli wannan shine fi'l fa'ida wannan min kulli shi'atin ayyuhum ana ayyuhum shine maf'ul bihi din tunda ana magana sun shine ake fada kan fada kansu shine ake fada kansu kan shi an fahimta ko ko dai yawwa sai wato al na hau kauli ta'ala amma wannan sai ta yi mubafa sai ta zama mubafa sai ta zama mubafa shi bamir da suke magana sadru ha shine bamirin da aka aka ake kaddarawa aka share shine sadrul jumla din wannan wanda shi galibi yakan zama mahbub yakan zama mahbub al akwai al na hau kauli ta'ala إن المصدقين والمصدقات فالله بمعنى الذي أي إن الذين يصدقون من ال- آه من الذكور والإناث واسم الفاعل بمعنى آه يصدق والتقدير إن الذين صدقوا آه شيء ولا الدلام wani lokaci aka samu dai ka ga wani lirayi a ta a ta khariji bari in ba da misali da ya fi wannan watakila kama a ce almutakallimu zaidun ka an ji wannan magana ne da fita wake magana sai ka ce almutakallimu zaidun ai allazi ya takallamu zaidun aga wannan al'in a masuliya ce a wajensu sai dai malaman suna da sabani akan cewa shi wannan al'in me zai da me ne shi suna ne ko harfi suna ne ko harafi tunda ya kaga nan ka ce ka kadar allazi allazi kuma suna ne ismul mawsul ne aka ana cewa mabdiyai ne su to sai suka ce suka yi shabani wajen yanda za su kaddara su yi kai wato sai takharijin ita wannan ita wannan masala da galibin malamai da yawa suna cewa suna ce kamar da su anan za ga sun faɗa sun faɗi sun faɗe ta saboda ai gashi bamiri bamiri na zaidi ya koma mata ko bamiri na zaidi ya koma mata li'aud ad-damir ilaiha kace al-mutakallimu zaidun wannan zaidun shi mutakallimu zaidu din wannan kaga sila ce wanda kuma daga baya kuma in ta tashi zaka kaddara kuma zai zai akwai ayi da zai kuma ita ma ita wannan al-mausuliyya ne wato to wannan ya sanya ta zama suna amma al-akhar shi ke cewa a wannan harafi ce harafi ce saboda al-irabi ai yana tsallake ta in zaka juya shi kai ta'awilin sai zaka ga al-irabi ya tsallake ta in ka ce in ka ce a wannan almutakallimu zaidun in ka dawo in ka dawo zaka juya shi cewa zaka yi allazi yatakallamu zaidun allazi yatakallamu zaidun a banda shi akwai wani abin da ke kawowa المتقي ربه الذي يتقي ربه مررت بالمتكلم ومررت بالذي يتكلم kaga duka dai in ka jiya zaka samu zaka dawo da wannan allazi din a magana mafi inganci ni abin da nafi gamsuwa da shi shine wannan wannan allin harafi ce wannan allin harafi ce sai dai wajen takadiri wannan maganan in aka ce suna ce wannan magana ba in aka ce suna ce to suna nan da wata kwataccen sabani cewa to yanzu ya za a yi da irabunta ka san kusan allin dama allin ta kalmar mausuliya ne in ta shiga in ta shiga suna mushtaq dama in ta shiga cikin wanda yake jami'ar kamar ar-rajul wanda sai zama ma'arifa ce ka ce ra'aytu ar-rajula to ar-rajula dole ya zama da wannan ta'arif ne kawai amma in ka je ka ce nasartul mazluma alif da lam din nan to ta ai nasartul ladhi walama ko alladhi al-mazlum alladhi hulima nasartul ladhi hulima wanda aka zalunta suka ce to anan kaga allazi nan shi tace in ka juya ta ta awilin ta shi ita ce wato mafulin bihi to yanzu ka ce nasartul mabu wa alwala mu din mace ce ita ya zaka da irabun ta da irabun ita ce zaka ce ita ce mafulin bihi sai zama al madluba tabi'a ce ga wannan mafulin bihi din ala ala i'rabi ahli al basara su kuma ala i'rabi ahli al kufa sune ba su a kawai ko ko masara ne ko kufa ne da ban da alayar wasu daga cikin su dai suna cewa a wai wannan da irabun ne ta tashi ko ba wata mazluma din sawa'a bi sawa'i amma magana sai in gaci al-mazluma kawai ta shine mafulun bi wannan al-lamun al-lamun din ko dai zama harafi ko ismi suna da sabani da yawa magana sai inganci ba ba ba ismi bane ba ismi bane wannan wannan harafi ne saboda kamar yadda al-akhbar ya faɗa al-i'rab yatakhabbaha in kai tawilin da zaka ga allazin ne wataƙila ma wannan al-zalam din asalin ta allazin ne aka cire wataƙila al-zalam din asalin ta allazi ce saboda kaga allazi da al-zalam din sa wataƙila wannan al-mutakallim da aka faɗa wannan zaba asalin sa ba wato na ta allazin ce aka aka je aka bantaro aka ala lugatit tarqis amma an kace suna ce shi zaka suke da sabani aka cewa to yanzu wannan ka ce nasartul mafluma Allah lamu din nan mafulun bihi ne mahallan ko takdiran za a yi kuma ban da takdiri ne da nasu ne wanda ba shi da wani la yanbadi alaihi shay kawai dai na faɗa saboda saboda wato a fahimci yanayin da su malama suke abubuwa wani lokaci galibi idan kuma ka ga shi Allah lamu din nan na masuliya da suke ta magana ismi ko harafi ai yana shiga cikin fi'ili za ku tuna baitin farzar makawo بيت فرزدق أوكي بيت فرزدق ما أنت بالحكم ترضى حكومته ولا الأصيل ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجلد كنت أنا شيء كي ما أنت بالحكم ترضى حكومته أي ما أنت بالحكم الذي ترضى أفهمت؟ التربة هي الذي تربى ولا أتي إجادة كنتسا ولا أصيل كيف كذا بدأ أصلي بقى ولا الذرة أي كيف كذا بدأ ولا أي بقى والجدري ده قوم إيه قوم إيه ذاتي هذا التربة الذي لا منتشر كتير وتفيد duk da wannan ba shi ne abin da ya shahara ba to kaga ana zai iya zama wannan turba ya zama wato asalinsa allabi turba ne sai aka yi ala lokacin kasar sai aka yi takasiri aka rage shi ya zama ba aka cire allazi din aka bar shi da allazi mutun sa wala takariri ne da da yawa kudu na dai ba ku dai shi asalin lubbun sabana saban na da yana da yana da wato abin da kowane kuka zaba wanda ya muku ku ku ya kufusan suna ka yara fiye maka to misali wanda me yasa ku- kai misa kan jayar da suna eh to ai maganar eh, ba- to ba ta allazi ce ba aka tawili allazi kuma suna ne to wala alba ba mu da ta tunda dai in ai tawilin ta dai za ta koma allazi ne allazi kuma suna ne kaga ya kamata a shi wanda aka tawili ya zama yana da hukuncin ah, abin da ya ah, shi shi wanda aka abin wanda abin da aka awwala yana da- yana da hukuncin shi ah, wato asalinsa to shi kai ah, malam Musa fa kai ya kace shi
ayabin an juya ta aika kadiri ya za a iya yi sai ce takadi misali ta kai Allah lamun nan kai a wajenka suna ce suna ne ko harafi ko ko ko ko harafi ne ba alal ism eh harafin ya fi to kai ha- to harafi ne kina wajen kai kenan to me yasa kai kai ka- karin jayar da cewa magana لماذا رجحت حركية ال حركية ال ابن الشيعة يتعلم؟
ya aika kadiri na kadiri ya ce ya yi نعم. يا ذكي. Yanzu sai idan muka ce nasatul mabluma kaga idan masu cewa wannan alin ita ce maqul asalin maqul bi asalatan in ka zo kai a wannan alin in da dole sai kai magana sai ka ce al maqul bi sai dai yanzu masubun ne muqaddar ko muhallal to shine ake tantanta ma yanzu amma dai sun sun ita baki cewa akwai ta'azzur ta'azzur izhar al haraka dan haka fantaqala harakatu fantaqalat al haraka ila ila ma ba'daha ila al ism al waqi' ba'daha shine al mabluma din wannan fa takallufin takariji ne kawai ba shi da wani layan bari alai shi almabru shi ne shi ne mafulun bihi kawai eh wala da lamu yanzu ana ta magana ne yanzu bai ce ita al'akar shi shi ne ya saba ya ce wato shi ba sai ya harafi da lamu da irab ta qabaha almuttaqi rabbahu kana ce allazi yattaqi rabbahu allazi yattaqi rabbahu kaga allazi da irab la ai la ka allazi ne yattaqi kuma shi ma ya koma da irab sai ina almin ka babu ita babu ita kaga wannan harafi ce inji shi eh suka ce saboda shi ita ita wannan allin kuma ba yana wannan aka cewa almutakal almutakallimu zaidun shi al'a'idin ba yana komawa zuwa ga allin bane yana komawa zuwa ga ba'dufu allazi ne yana komawa zuwa ga ba'dufu allazi ne wannan shi ya rabcin hujjarsa da suka faɗa eh to mu je an dai an an abun da ne kusan harkar haka yake a ni dai na fi gani kamar kamar wato harafi ne bi ma'ana alisim dan wani lokaci ana samun wasu harafa suna da ma'ana abin ma'anar alisim ai ko ko sufi ai za ga ma'anar su ma'ana ne na barfiya ai Eh, ana iya samun haka kuma ni yanda inda ta kai ta kawo wannan almutakallimu zaidun din almutaqi rabbahu wannan kaga in kai tawili sa zai zaka da da Allah din dole zan zaka da da Allah din saboda haka magana fi inganci shi mahbubu ismul mawsul shi aka share ismul mawsul shine mahbub din wannan al din dalilun ala ismul mawsul dalilu alaihi wannan shi wannan shi ni na fi gamsuwa da shi cewa al mutakallimu zaidun wannan al din dalilu ala ismil mawsul mahbub al mahbub shine mataqdiru allazi yatakallamu zaidun ko ko mu ce wannan al din asalin sa a wato a ala lokacin qasri ne ta allazi wa al din ta- ta allazi na kace da allazi da ta wadda takhariji ne dai mun ba mun mun ba mun sanya mun jefa namu guba ya yi dai ko bai daidai ba to dai ah, wani lokaci ko zaka ga an zo waje- a wani waje a ta magana cewa wannan masuliyar ce ko kuwa ta'arifiyya ce wannan ya danganta za ka zo kuma wannan gaban ah, al-insanu ala nafsihi basira sai bu bu ala lokacin fa'iya ko isin masu to sa'amul al'aqil wa ghayr al'aqil ana amfani da ga mai hankali ga mara hankali ga mara hankali kuma wal ashhar an takuna mabniya ala sukun khasatan fi lughati at-tay abin da yake shahara shine zama mabniya ala sukun a lughati at-tay تغيب تقول جاء هو نجح ورأيته هو نجح ومررت بذو نجح باع باع باع تسريفنسا باع إعرابنسا باع الرباشي amma kuma muna sai muku ai suna faɗi da zatu kuma na mata shi ne ra'aitu zatu zatu na jahat wa marartu bi zati na jahat wa laqitu bi zawati qumna misali bi zawati na jahna marartu bi zawati na jahna wannan da suna kawo to sai za takunu mawsula yace mawsula ba takunu mawsula ku gyara ta za تكون موصولة ترى ترى لما موصولة شريعة أن يتقدم عليها ما أما شرط شيني زما ما أو من من استفهاميتين لا تنبيع سقباتيتا أما أما أكبر بقى إن ذلك لما ليس لما إشارة أما أنك ذاك لما موصولية to sai dai idan ma ko man ta gabace da sai ka ce ma za ko man za man za habara ma za fa'alta eh ita ko ba ta canzawa mafarin da ko danji akil ko gairul akil kawa duk wannan duk shine dai man za in dai man ce to il akil ce ma da gairul akil ba ta canzawa ba za ka ta gayyana ma'al mufrad wal jam shine ma za da man za sai ma ismu istifham mabni ala sukuni fi mahalli raf'i mubtada za ismu mawsul mabni ala sukuni fi mahalli raf'i khabari mubtada wannan haka suka zaka zaka yi da irabin sa haka za ka yi da iraba su cewa malin shine ismu isfahamin shine mubtada din dalin kuma shine wato khabar mubtada din inda shi ake bada labarin shine labarin to sai ga tambaya ce man farqu baina bu isman min al asma'i al khamsa wa bu al mawsula me bambanci eh yau mace da لا وبو na sai za a samu hamsa to shi ya kabari ma'ana sahib wannan bambancin barko ke wannan kuma ma'ana allazi to sai kuma na biyu
yana zuwa mu'araba wane ne eh bu mu'arab ne shi wannan babdi ne sai na uku wannan shi al-ashhar ka san shi al-ashhar ba fi muqabil al-ashhar akwai wato abin da yake ba ashhar ba to sai na uku abin da ya zo bayan hu mudafin ilayhi ne shi kuma abin da ya zo bayan bayan hu na annabi silatul masul wannan na abubuwa guda uku sai a rike su wannan wannan bima na sahi wannan bima da annabi wannan mu'rab ne wannan mabni ne wannan kuma wannan mu'rab mabni ala al-ashhar kunkuri ka sawa saboda kar ka zo wata laka ga abu ya saba abu ya kwanci sai kuma wannan mubafin ilaihi ne shi kuma wannan dai alwaka ya bada hu inda ma ya kono silatul mawsul to mu dawo matsalar mu kafin mu shiga cikin sila silatul mawsul idan misali a sura ma'arifa ya zo gaba dan allazi shi wannan ma'arifin mai dalilin irabinsa in kuma na kira ta zo gaba da allazi na kira shi allazin ba da irabi akwai shi allazin da shi wannan sunan da wannan wato ma'arifin ko na kiran da ya zo gabaninsa ya za ka faɗi su ka ce ra'aitul fadil allazi akramtu ra'aitul fadil allazi akramani misali رأيت الفاضلة وأنا الفاضل أي معرفة ne. annabi ya biyo bayan shi to yanzu wannan alfadul din shi ai sifa ce ko to wane ne na'at wane ne man'ut a cikin su
alfadul na'at allazi
da saboda
الذي شنو يولى بسبب القاضي شنو ولا الذي منعوت القاضي
kun gamsu shi alfadu shi ne mal'ut ka ce? shi kuma mai ce shi alfadu shi ne na'at shi ne sifa ɗin ke na ba shi kuma allazi shi ne shi ne mal'uf mawsuf ne to wane ne tabi wane ne wane ne matbu'i kuwa da iraba kalan da sifa ai tawa bi aini ko duk tawabi'in yi da irabin to ka gani misali in ka zo sai ya zaka ya zaka irabu Allah da ka ka ce ra'aytul fadila alladhi akramani ra'aytul fadila kaga fi'l wa fa'il al fadila maf'ul bihi al mansub bil fadl eh to shi alladhi din ba wannan allazi akramani tana ƙara siffanta fadil ne ko ko ita ce siffan ba shi suna ma'arifa shi shi ne man'utar shi kuma allazi shi shi ne na'at shi ne kuma zai yi irabin wannan so ka ce ra'aytul fadila kamar ka ce ne ra'aytul ladhi akramani allazi in yana ƙara ba da siffan shi wannan wannan wato abu sai ka dole shi ma tabi zai zama in al fadil maf'ulun bihi ne to shi ma maf'ul bihi sai zama in kuma ya zama waje ne majruri ya tsace kansa shi shi al fadil misali al fadil shi ma allazi yakunu tabi'an lahu i'raba an fahimta haka ya kamata ya zama in na kira ne shi kuma na kira ya danganta da ka gan shi in na kira ne ya zo gabaninsa sai dai allazi in ya istirani da da na kira to fa innahu yaksibuhu shay'an min at-takhsis wa at-ta'dil ya rage mishi na kirancin sosai wato ya zama da can ba a san shi baki da ba amma yanzu in ka ce in ka ce a wannan allazi ra'aytu bil amsi kace rajulin rajulin rajulin allazi ra'aytu bil amsi kaga tun da ka gan shi wannan ya sa ya dan bashi wani abu na dan tahsisi da ta'yini ko yaya to wannan shine abin da babbaci da an fahimta yawa to sai silatul mawsul silatul mawsul لا محل لها من الإعراب وتكون جملة أو شب أو شبه جملة صلة الموصول تبعت بعت محل الإعرابي وأتو أنت تبعت محل شنو بذكر ولا ولا وصو وصو أول في محلها بقى. وتكون جملة التي لما جملة أو شبه جملة كوكما شبه جملة جار والمجرور كوكما ظرف جملة الصلة صلة وتلك الجملة ويشترط في جملة الصلة أن تكون خبرية محتملة للصدق والكذب وتسمى جملة خبرية بإنشائية با ta kunshi ko a ce gaskiya ne ko ba gaskiya ba na biyu an ta kuna mushtamilata ala damirin عائد على الموصول مطابق ya zama ita wannan silatul mawsul din ta kunshi ko da ta kaliri ne ta kunshi wani bamiri wanda zai koma ba shi wani ismul mawsul din mutabiq kuma ya dace da shi ya dace da shi mutabiqun lahu ku tira wannan kwaba da mutabiqun lahu fil ifradi idan a a karancewar shi tilo ne wal tasniya ko tasniya wal jam'i ko jam'i wa tadhkir ko muzakkar ne ko ta'lif ko ta'lifi ne zai koma za ka ci ja allazi akramtu ba akramtuha ba ja allazani akramtuhu ba ba akramtuhu ba akramtuhu ba ja allazina akramtuhum dole a samu dhamiri aid يعود الى اسم الموصول ولكن وقد يفضح هذا العائد واللوكتي انا ايه شاري ولا عائد قوله تعالى فاقض ما انت قاض اي قاضيه كذا اي شاري شو انا مفعول به وانا هو انا مفعول به اي شاري شو amma sharaɗin shi na samun kalina dole ka maka in babu kalina ta dole a kawo shi amma in akwai kalina to jaza an yi huba fa yuqaddar shi jaza an tuhdafa an tuhdafa alqarina fa tuqaddar kaga kama anan faqdi ma anta qadin kaga an samu kalina na da da da da gashi wannan antan ma ya zo wannan antan da ya zo kaga shi kake wani kayya da ke ƙara gaya maka cewa a faqdi wannan faqdi ma anta qadin siyakin jumla za ta zai baka karina cewa akwai karina da cewa wato ana magana faqdi ma anta qadihi an fahimta to sai shi bawul jumla wannan ai shi ne da wani matsala ko akwai sai shi bawul jumla shi bawul jumla wa hiya ala naw'aini ya kasu kashi biyu shi zarfiya na au ja'a alladhi indaka ja'a alladhi indaka wannan indaka ta shi bawul jumla ne kuma shine shine silatul mawsul na Allah ne shine silatul mawsul na Allah ne wannan annabi anan menene shi fa'il fa'il ne fa'il ne indaka wannan shigo jumla din fa shine silat silatul mawsul la mahalla lahu min i'rab wannan wannan ka'ida yana kowa zuwa wurin wane ne zuwa wajen dalil muqaddam ne fa shi allazi din shi wanda ya din ba shi ba ba ba ai shi min ghaiba ai zama sai dai zama huwa al'ayyadin shine mahbub allazi huwa indaka an fahimta kawon ba bane ba babu na gaba bai tsanci mini ne aidin yanzu kafin ko kuma wato abamirul mahbub na huwa na kullum kullum kullum shi wani alabi din ai ana kisan mutabaka a ce fil ifradi wa tasniya wa jam'i wa tazkir wa ta'lil yanzu shi wannan alabi din ghaiba ne ko kuma muqaddam ne adai yana iya zuwa anta allazi kaza misali جاء الذي عندك wannan kafin din a'in ne na ismul mawsul ko kuwa a'in na ismul mawsul mahbub ne taqdir wa huwa eh ko ko idbali eh jar wa majrur nahwu jaa alladhi fil jami'a فشنو الجملة عندك وفي الجامعة كلاهما صلة الموصول لا محل لها من إعراب ما يعني أنا كان كان كان ضمير أمه إيه أعيدين ذاتي لا تقديري هو طبعا سي تقديري هو خامسا المحلى بآل wanda aka mushi tozali da al shi ma wannan shine wato mun ce wannan shine adhafu anwa'i at-ta'rif al-ma'rifa da ake da shi يرى الخليل بن أحمد أن الألف واللام هما آلة التعريف خليل بن أحمد الفراهيدي shi yana ganin cewa wato al din al da lamu din gabaki dai wannan sune kayan ake ta'arifi da su suka su suka kasaba kasaba ma wannan wannan wannan kalma din ta'arifanci wa anna alhamda asl wa anna alhamdata asluhu wannan hamda din asali ce a mutu qadai ce asali kawai dai لغلبة الاستعمال كلام كمر آه وأنها حملة قطع غيرها فلاما بدليل أنها مفتوحة كون مفتوحة شيء آه وحكي عنه أنه يقول آلة التعريف آل على وزن هل ولا يقول أنها الألف واللام شي ما يتشي واتو اللام يرانا باسو أما سيبويه أما ما لم سيبويه فقد ذهب إلى أن آلة التعريف هي لام هي اللام وحدها هي لام كده قليل وأن الحملة زائلة كون الحملة زائلة وأنها حبة الوصل حبة الوصل شيء تكما بقطع بش كنت قاعد شو خلينا توا حبة قطع أنت أصلا أنت إلا إياك كادي لغلبة الاستعمال أوزيت مدرة حبة حبة الوصل ذاك شيء والسماء ذاك شيء والسماء بسادي أتي بها توصل إلى النطق بالساكن أنظر إتني كوي saboda sauƙaƙe maka in ka tashi da ka ka tashi da da sukuni ya zama da za ka tashi da wani abun da yake ba shi ne sukuni ba me kuka yadda da shi ko a kanin malaman guda biyu ko san fa idan karo da karo sai rago ko wannan babba da babba ne aka yi wannan kara ya ku ya kuka gamsu da shi tarifin al ne inda shi abin da ke fada ko ko wala mutum na da shi kawai tarifin abin da shi bauhi ya fada kafin da al ta aure fasa game da halle fada ke nan to me yasa Ita ai kaga shi ya ga baka ya baka ta'alili ya baka ta'alili ya baka ya takalili yake cewa ai saboda bashi wa al'arab tana fara da sakin ne ba ta fara da sakin saboda haka dole sai a zo da wani abu kuma kaga me suka raina a cikin duk abin da ke in za a fara da sakin shi ya gawa amza din a mutum wasu din ai ba shi wasu fara da sakin al'arabu la tabda'u bi sakin in ta in za ta fara da sakin dole za ta kawo wani hamza ta taimake ta
an ce kenan an mutu kawai ce ba zai taɓa zama a mai da ta mutu kawai koyaushe sai an faɗe ta
in kawai za ka ɗabi ka ce al a wurin kawai dole ka ce a eh sai ka ce al amma saboda galabta istimal ya zama larabawa sun talilin wannan wannan qat'iyyatu hamza din saboda idan inda al-wasli ba za ka fahimta ba ba za ka ce war rajul ba ya kalamta isti'mal amma asalin sa da za ka ce wa ar rajul ne wa ar rajul misali haka ya kamata ka faɗa shi a wajen shaykhul kull khalil ibn ahmad al-farahidi to gaskiya wannan da ni za a yi ni ban da wani wani tarjihi saboda na farko dai dama la ya bari alaihi shay sannan kuma kowanne akwai akwai wajahi akwai wajahi da ya wannan ita kanta hatta wanda in ka ce war rajul din ai ita mata ai akwai wannan akwai wannan illa iyaka dai an an wasale ta ne to amma dai shi kan kaga dai abin da shi ba yake faɗa ba ci gaba dai da karatu wanda sai a ji a duba sai a ƙara wata walwa a gani ta ga kowa ya zama bude kushe sai a samu al al sun ka ga rabar ban su tan kasimu al ila kismai ne al ta kasu kashi biyu akwai al al ahadiyya al al ahadiyya ahadiyya shine wanda yake an sa ta'arifi ta'arifin ne saboda da ma can ka saba da abin ka yi sabo da shi ko sabo ta naji ko sabo na gani ko sabo na tunawa ko dai ko dai an fahimta yanzu misali da kai baka san mutumin ba amma da kawai zai ce wannan mutumin da ya zo jiya kaga wannan wannan mutumin da ya zo jiya ai saboda ka taba ganin shi ka dan yi sabo da shi ko yaya to wannan shine shi da ahliya jinsiya kuma shine wanda shi yana yana yana ko dai yana bayanin hakika na jinsi din ko kuma yana bayani akan wato yana son ya zama ya yi shumulin duka jinsi din za mu zo wajen insha Allah al'adiyya watan ka kaga su anan dai su sun zaɓi ra'ayin halin ne su galibin malamai dai su ra'ayin halin suke suke faɗa al suke faɗa eh al suke faɗa su watan ka sun ila kismaini da ya kasu kashi biyu akwai al'adar zikiri akwai al'adar zihini al'adar zikiri a ƙaunika kamar ka ce ishtarai a zikiri shine wanda yake cikin wato aka fadi shi a baya an fadi shi a baya ka san shi saboda haka yanzu ba sai an kara an fara faɗa maka ba ka je ka ce lafiya lafiya na sai wani allo mai kyau yana yana cikin masallaci to je ka dauko mu allan ka ga yayi azzikiri ne ai sabaka zikiri a kaulaka ishtaraitu kitaban thumma bi'tu alkitab kai wanda ce na sai wani littafi sai na ce da littafin kuma هذا الكتاب وانا اي لانه مذكور قبل اي بيئت الكتاب المذكورة الكتاب اللي اكا عمبالا متى عبادا وتلا سيدش وكقوله تعالى مثل نوره كمشكاة فيها مصباح سيسا المصباح وانقول أتى فيها مصباح سيكتا المصباح في زجاجة الزجاجة كما الزجاجة تكتا الزجاجة أكار فلا وانا لعاد الذكر كان أكا كمن بذيه فإن قال في في المصباح وفي الزجاجة للعهد في مصباح وزجاجة على متقدم ذكرهما ونهى قوله تعالى كما ولم wannan misalin ya kamata ku je ku dubi malaman tafsiri ku bamci wannan misalin ko san ubangiji ya buga misali ba mai ganewa sai masu hankali ya kamata ku sanar ku tsaya ku je ku bi malaman tafsiri ku ga wannan misalin mai ubangiji yake magana
da ayan baki Allah nuru samawati ne eh Allah nuru samawati ku je ku bi ta baki da ku san tafsirin ta akwai akwai wato azanci ku san gaskiya cikin tafsirin ta eh dan farko ba dai akwai magana shi wannan nuru wannan nuru din hal yusafadu min Allah nuru samawati hal yusafadu min min hadha siyaq اسمية الله تعالى بالنور فتطلق فتطلق عليه النور أتي عبد النور مثاله na ce Allahu nuru samawat ko a wannan ma'anahu Allahu munawwiru samawat wannan magana ce wanda ke akwai ta da janibin aqdi daqiqun jiddan wa nahu qawli ta'ala kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'auna rasula kaga ar-rasula wanda aka faɗa a baya ne sai ya saka wannan manzon da ake ce an aika masa kaga wannan al'adar zikiri ne da annahu dhikra ar-rasul qad sabaqa sai al'adun zihiri wanda shi a cikin kwakwalwa ne a cikin zuciyanka ne za ka zo da shi da hau kauli ta'ala wa idhu ma fil ghari a lokacin da suke wannan koga ai za ka zo wannan kogon wannan al'adun zihiri ne a cikin zuciya ce za ka zo da ita ba su balaga kenan sai wa bil wadi al muqaddas ko al wadi al muqaddas a wannan za ka zo da shi a cikin bihin ɗinka a cikin wato ainihin kwakwalwanka ana samun al'adiyan nan wani lokaci ana ƙara ma ai alamai a ce al-muhammaduna al-mahmuduna ko ba a ce al-abbas ko a ce al-ali ba cika faɗa ba saboda za a yi ɓarɓaran mata bisa aƙida amma dai misali idan ya zama al'adun zihini ake magana a lokacin babu laifi babu laifi saboda manufa ta allamshiyya lamhan ila ila ma'ana min al-ma'ani to wannan duka malamai suna cewa ana iya yi misali kaga akwai wannan mahmud ne kaga ga sunan shi mahmud sai kuma ga shi sai ya zama wafaka fi'iluhu musammahu ilma an dace an dace wannan aikin nasa ya dace da sunan nasa yace kai shayaban na ko gashi ya zo sai kace ja'a al-mahmud baka ce me kace ja'a mahmud mahmud kuma kad wafaqa al-madha kad wafaqa al-madhu al-musammah shi ma sai kace ja'a al-mahmud ko kuma wato ja'a al-muhammad to kaga wannan suna sai kai bishi ne sai kake ka yabe shi wannan suna cewa lamhan ila asli ma'anahu suna kai shi wannan al'adiyya ce amma al-lamhiyya ay lamhan ila asli ma'anahu shine al-mahmud da sauransu alladhi wafaqa ismuhu ma'ana ismihi sai kuma akwai ahadiyya wanda ake karawa saboda bayir su al-harith al-fadl al-abbas wannan kuma ana kawo shi ne tahridan wa tamyizan saboda a tahalilin cewa wani al'abbasin ba shi ne wani al'abbasin da kai sani na duniya ba a wannan shi ga wanda ake magana wannan shi ne tamhizan a hannun ishtira ko ta'ayidan lahu misali aka zo sai ka ce hadha al'abbas wato kana magana abbas in wannan garin ba wanda ka sani ba ko abbas in wannan gidan to ana iya ana iya kawo kuma wato saboda kari wanda karin kuma wannan kawai saboda wato bilgalaba ne bilgalaba ana iya samun shi alalamun bilgalaba kamar misali a jima cewa al'abbas in aka al'abbas kana abinda kake magana wato alamiya ce bilgalaba kawai saboda ya riga ya rinjaya cewa da alalamun haka ke kara masa shi ko kuma a an riga asan cewa shi shine wato kusan yake da wadansu gadon wannan kira shi dai amsa wannan shi ne ake kira al'alamiya bilgalaba alalamun nan bata sanya al'abbas ya zama ma'arifa ba bata لم تسيره علما بإدخال بإدخالك ألف واللام وإنما كان ألف واللام ها هنا بالغلبة to wannan shine shine abin da suke suke faɗa gashi nan ma a can ƙarshe sun yi wasu manganu kuma akwai wasu ƙarin bayanan ma mu ci gaba za su yi ƙara wasu bayanai can ƙasa sai al aljinsiya al aljinsiya wa hiya nau'ani kama nau'i ne guda biyu akwai al bayan al haqiqa wanda kawai ai kai idan ka bayanin haqiqa haqiqa ko dai na halitta ko haqiqa ta shari'i ta shari'a ko na abu amma kai idan ka bayanin haqiqa din wa al al istiqraqiyya da kuma al al istiqraqiyya shi al istiqraqiyya wato shi al li bayanin haqiqatul jinsi shi in ka faɗa ba kana nufin ɗaya ne daga cikin wannan jinsin wannan abu da ka faɗa ba shi kuma ba kuma ka ce wa ya shafe su dukkan su ba shi kuma alisti kanaqiyya abin da kake magana shine shumuliyya da umum ya umu jami' al afrad akwai bambanci guda na kadan bari mu shiga misali sai mu magana bambanci amma Allah shi ne bayanin haqiqa Allah take ba saboda bayanin haqiqa da na hawa kaulika kan fadin ka arabul afdalu min al mar'a ai namiji ya fi mace idza lam tarid rajulan bi aini mutakar dai ba kai ni ba kai ni faci wannan alzalamin wani mutumi ne daya daya da kake da ka ayyana shi ba wa lam ra'atan bi ainiha ba kana nufin wata mace ita kadai ba inna hadha aljins min haythu huwa afdalu min hadha aljins min haythu huwa wato ka ce wannan jinsin a yanda Allah ya wannan jinsin na maza ya fi wannan jinsin a yanda ubangiji ya yi na wannan jinsi na mata wannan kana magana asalin yanayin ko jinsin kowanne ne ولا يصح ولا يصح أن يراد بهذا أن كل واحد من الرجال أفضل من كل واحد من النساء ba zai yi ba zai in kanka kace an kake magana kowanne namiji ya fi kowace mace ba ai ba zai yi ba ana isa wata mace ta fi ta fi namiji amma abin da kake magana kana bayanin hakikan jinsin ne kana bayanin hakikan jinsin ne ba kana cewa wai kowanne ba la ta'ummu jami'al afrad wa aguna wannan shine wacce tsakanin istiqlaqiyya istiqlaqiyya ita ta ta'ummu wa tashmalu jami'al afrad ita kuma hakika la ta'ummu jami'al afrad kawai ka sake shi ne saboda bayanin hakika na jinsi din kana ba da ikhbaran da hakikatul jinsi ne لأن الحكم يعم جميع الأفراد سيتي لأن الواقع يخالف ذلك تبر واقعي أين قريت هكا أنا إنسان وتمت لتفون نبذ قلبي فربما تكون بعض النساء أفضل من كثير من الرجال أنا إنسان وصل ساشن ماتا سلما سمت فللا أكا ساشن ديانا وشن ماذا yanzu kamar su Aisha Aisha ga baka yi wa kada ga wani namiji wani a wannan zamani ka ce waye ya fi su wa kad yakunu al-aks wani lokaci kuma ana samu kuma namiji ya fi da fi mace وعليه قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أي من حقيقة, من حقيقة الماء وليس من جنس الماء wato da aka ce ga wanda ce ya halitta kowane halitta daga ruwa duk wani abu mai rai daga ruwa ana maganar hakikanin sinadarin ruwa din ba ana maganar wato daga jinsin ruwa din aka halice mu ba don wannan an ce daga turbaya wancan daga za wancan daga za wancan daga za amma dai kowane mai rai to ya samu tsofanar ruwa tare da shi wannan tawili ne ba ba abu da dai muka sani shine shine ubangiji ya wato ya sanya ruwa zama asalin kowace halitta ruwa sinadari ne wato mai karfi wajen samar da halitta da ubangiji yake samar da wa shi wajen Allah bai shine mai hakikatul ma amma allati ne lissi talaqil jinsi amma wacce take tana wato daukan hukuncin baki daga dukkan AA wan jinsi duk فنحو قوله تعالى كما فدق على تعالى خلق الانسان ضعيفا kaga nan da ka faɗa cewa kulkal insanu ba'ifa wannan hukuncin ya ya in dai janibin ubangiji ne to raunin dan adam ya ya umu jami'a afradil insan kowanne ce adam mai rauni ne a janibin ubangiji to kaga wannan istiqlaqiyya ce ai kullu wahid min jismi insani da'ifan wa min qawli ta'ala innal insana lafi khusr wannan al ce istiqlaqiyya jinsiyya saboda ta umu jami'al jami'an wato alafi to wannan ayo kamar shi kenan ko sai ya ce wa taqa'u al za'ida lazima ce wani lokaci ana sa maka ga al da lamun ƙari ce amma lazima wato lazima wata take wato la ta fari kalima ba ta ba ta ba ta barin kalma da ba ta barin kalmar da ita wani al lazima ce koyaushe fi kallati fil kana shi ta kuma fi asma'il mawsula kamar wanda ake samu su a asma'ul mawsula wani alim ƙari ce amma lazima ce lazima ce to in ya zama ƙari to wa ya sanar shehu ala lokacin qasri wannan almutakallimu zaidun ya zama alim ba ita ce idan suka dawo da ita ba za yi za ta yi waye ba ta yi ba wa ba'd al'alami ita haka zalika wato a adin ake samu wasu daga cikin sunan nakin kiranye kiranye kalmushtari kamar az-zuhra kamar al'abbas da ake faɗa wannan kaga duk za'ida ce kuma lazima ce ko da ke ba za ka ce al'abbas lazima za na cewa abbas na za ka ce lazima ba waƙat tu zadu gairu lazima ku ce ku kawo gairu nan ba wani ba wani waƙat tu zadu lazima kuma ai muqabil watan ne fa waƙat tu zadu za a iya waƙat tu zadu alin amma gairu lazima shuruban amma galibi wanda ya tabo shubu wannan da ma ya ce arif galibi suka ce lazim ce arif wanda ke ba arif bujurwa yake yi kamar hasan da alhasan kaga wannan alhasan din ayi na arif ne wani lokaci aka samu wani lokaci ba za a samu ba za a kawo shi ba kalla fi fit tamizi kamar yanda wace kamar wace take zuwa a tamizi wannan wanda ake karawa din shi ne na faɗa a baya kamar lil ghadl lamhiyya lamha ila aslihi kuka ce kamar al-mahmuduna ka al-muhammaduna wannan duka ana kawowa ko kuma zama adiya ce tamizan al-ishtirak wa ta'yina wannan duka duka zaka ita su a matsayin wanda suke al ne wanda su suke zawaid ce wanda suke kuma awarid awarid al din shine shuruban wanda suke zuwa wato ba koyo shi ba shaz a lugha ba na magana fa wai wai da ifi yake amfani da shi ba dan ka san wani baya fahimta abubuwa ai ko a ko a qira'at in ku ce shaz me kuke nufi kaga fa ash-shubub a qira'a la yasalzimu at-tab'i faqad tasihhu ar-riwaya shadda kai abin da ake magana dai baya cikin abu ne daga baya istaqarra alaihi amal as-sahaba ta hanyar amfani shi don karatu an fahimta ba wai ana magana wai kai tsaye wanda ya zama mai rauni ne ba kar a jefe a jifa da shi ba saboda wani lokaci ana amfani da shi wajen tafsiri da sauransu ai ana amfani da shi wajen tafsiri da sauransu kuma yana taimako sosai shi ba a yare in aka ce wannan lokacin sha abinda ake magana ba ita ce akalab ba kuma ba ita ce ko ta dace da asalin ƙa'idar larabawa ba an fahimta kamar kamar mu ai lokacin shaz nan amma amma lokacin kuma sahihiya yawwa to shi ne cewa ana iya samun lamun ta ta zo ta zo a ƙari amma kuma shuruban kana fi fit tamizi kamar da ake samu su a tamizi wal hal da hal da hal jumla ta hal kaga al aslu fi fil hal wal tamiz ai ba ba ba wannan ba na kira ne ba kaburat kalimatan kalimatan ayar na kira na kira ne zamiri ne na kira ja'a rakiban na kira ne halli ta ba al'asul shine wato ya zama a haka ta ba lokacin ga an kawo an kawo aljalamu a wajen an kawo aljalamu a wajen shine suka ce kamar ka ce qaba zaidun nafasa qaba zaidun nafsa kaga anan ka ce qaba zaidun nafasan ne wannan shi ne abin da yake asali na fasa kaga tamizi ne wannan wannan wannan wannan asalin sa baiti ne tsiftan nafasa ya kais asalin sa baiti ne amma ba san me sa suka karya shi ba wa arsala hal iraq wannan kuma wannan wannan ne baiti ne na na labit wa arsala wa arsala hal iraq wa lam yazudha wa arsala hal iraq wa lam yazudha abin da yake magana ya zo dabba ce da zai dabba kamar jakarsa to shi kenan sai ya sake ta don ta ringa ta je ta ruwa to da ya sake ta ta sha ruwa al-iraq shine wato ya je ta je ta haɗu da sauran dabbobi su cuɗanyi da juna ta sha to shi da ana suka ce wa arsala hal iraka asalinsa wa arsala ha irakan wato ya sake dabban tasa yace da ita sha ruwa a halin kasancewanta tana haɗe da sauran dabbobi za su sha tare kaga wannan jumla ce haliya amma take al-iraka asalta wannan wannan a wajen mutanen basar kenan amma su a wajen a wajen mutanen kuma suka ce a'a wannan ba ba shine ba wannan maqulu thani wa arsalaha maqulu al-awwal ha inna maqulu al-awwal al-iraka shi maqulu thani abinda yake magana wato shine ya gangarar da ita ya gangarar da ita ta je wato zuwa wajen da za ta zama ta ta cuɗanyi da mutane wanda dai akwai takallufi yana dai maganar masanin masanin ya ɗan fi kuwa al'ashbah arsala ai aurada arsala hal iraka ai aurada hal iraka al iraka wannan ba waje ne ba wato ala lokacin a wajen mutanen kufa eh shine al-istihab ba wai yana magana halin ita halinta bane yana magana ita ya sanya ta ya sanya ta wato saboda ta yi wannan abu ko ne zama maqul mutlaq ko zama maqul tsani a wurin ai qama zaidun nafasan ko wa arsalaha irakan wa hiya tadkhulu aidan ala ala alalami ittiraran wannan lokaci ana iya samun kuma ta shiga wannan za a yi nan ta zama a wani alam ittiraran saboda kawai an tirsa su me yasa aka tirsa su lil ghalaba da na faɗa baya نحو العباس الحارث الحسن الحسين وانا اضطرارا لي اضطرارا لي سبب اذا ما اذا ما علما لي غالبا على على الحسن على المسمى شيل الحسن الحسين الباي الحارث اه ايه ده انكي اوكي ده عدد yau laraba baba alhamis alhamis juma asabar lahadi ba kwana hudu kenan ko sai ba laifi za mu je ai shi sarfin na gaba shi da yawa sarfin ai dan kadan dan kankani ne shi kuma zarfin ma ba wai wani buga misali bane kawai auzan ne ai ba ba ba ma'aunai ne kawai ba ai ma'aunai ne salisan al-mudaf ila ma'rifa wa in aka yi mudafun zuwa ga suna ma menene menene ka'idan shine al-mudaf ila ma'rifa ma'rifa in ka ce abdullahi to shi ma abdu ya zama ma'rifa kuma to kace abduhu ba to kace abduhu ba ma'arifan ma'arifan me ya me ya bashi ma'arifan wannan bamirin ko kuma ko kuma shi asalin wanda wanda shi ake magana akan sa Labiri, labiri kuke cewa to gashi na bayanin shi ko ka rubuta sai sai ba sai ba ku raddi eh zai ga amma an muku raddi a cikin a cikin tafin ka nisa amma dai a yadda aka kuka faɗa shi al-mudaf ila ma'rifa ya akudu rutubata al'alam wa manzilatahu shi ne ya kan ɗauki matsayinsa ne shi ma fa yakunu ma'rifa kenan wa huwa ma udifa ila wahyi min khamsi al-madhkura shine abin da aka aka tosana shi ɗaya daga cikin abubuwan nan guda biyar da aka faɗa a baya ko ne bamiri ko alami ko waye ko waye ko waye nahau kitabi in ka ce kitabi wa kitabu zaid wa kitabu hadha wa kitabu alladhi fi dari wa kitabul ustadi ana ji aka maka shi duka kaga ce kitabi ba miri ko yace kitabu zaid alaf kitabu hadha ishara kitabul ladhi mawsul kitabul ustadi ma'rifa al al ma'rifa yace wa rutbatul mudaf ila ma'rifa idan aka shi wato martaba da matsayi na wannan wato wanda aka dangana shi zuwa ga ma'rifa din ka rutubati ma ubifa ilayhi kamar martaba wanda aka danganta mushi ne min haythu ta'rif من حيث التعريف والمضاف الى العلم في رتبه العلم wanda aka dangana shi zuwa ga sunan kiranye shi ma kamar sunan kiranye ne ta fuskar ta'arifi an san shi shi ba na nake fi rutubati al-alam al-mudaf sai ka sa qaba al-mudaf ila al-ishara fi rutubati al-ishara wa hakaza haka dai su haka dai hukuncin yake illa al-mudaf ila al-dhamiri to gashi ku kun zo ku ace ku ce ku ce abdu ku ku ce sai dai suran da aka danganta zuwa ga nabi akwai wata magana da suke magana gani da ita za mu shiga cikin nan suna faɗa cewa sifa la takunu a'raf min al-mawsuf ku san wannan kaida ko الصفة لا تكون أعرف من الموصوف بل الموصوف إما أن يكون أعرف من الصفة وإما أن يساويه kamar ba a gane ne in sani idan ka ce maratu bi zaidin al-fadila maratu bi zaidin al-fadila wanne ne sifa wanne ne mawsu wanne ne na'at wanne ne mal'ut marartu bi zaidin al-fadili wanne ne sifa wanne ne mausuf a zai shine mausuf ne sifa shine fadil to shi suke ce to as-sifa shi al-fadil la yakunu a'rafa min al-mawsuf bi lati a ce yafi yafi ta fuskan ta'arifi da kuma daukan wannan sifa din yafi zaidu ba sai wani zama daidai walida ko ya zama shi zaidin yafi ya a'rafu a'rafu ba kusa ba a'rafu an fi sanin sa ya fi daukar ta'arifi akan shi alfawadillah ko kuma ya zama sun yi daidai wani da kaga zai nan ai ya fi alfawadil min hafi ta'arif saboda shi wannan alam ne shi ba alfawadil wannan ma ai ba alzalam aka samu shi kuma alzalam kuma shine abu a aqsami at-ta'rif kaga alfawadil bai ma daidai da zai zai biya fi shi ko kuma ka ce wannan marartu bin rajulil fadil kaga ar-rajul ran al-zalamun ne shi ma aka shi ma al-fadil al-zalamun kaga kan sawa ku kuma to bugan da suke yi to wannan sai dai a samu haka amma ba a zuwa sun da sama kawo istisna'i ce sai dai idan kana sa kuma ya zama badal shi ba ne ake magana cewa المضاف إلى ضمير إنما يأخذ أو لا يأخذ رتبة الضمير وإنما يأخذ رتبة العلم shi kuma al'alam din shi ne asali dama ai duk zamiri yana nuni zuwa ga wani alami alami ne ai to kaga sai dai ya zama ya ɗauki hukuncin wannan zamirin na asalin wanda dama shi zamiri yake ɗauka hukuncin sa ba hukuncin zamirin ba saboda shi zamiri ya zama mu'arraf ne saboda ya wakilci alamin sa shi ya kama yawon masu kai saɓai tsakanin dama ba zai yi arafin ma'arifin zamiri ne ko alam to amma dai haifin ajiyar asariha alal alal ta'arif shi ne suke cewa to damiri ya fi saboda shi labudda an ya kuna ma'arufan sabanin kace zaidi wanda zaka iya ganin jinkiwa kawai zaidi ɗaya da sun zaidi duka da muka sani dai amma dai ba lalai an san shi ba wannan shi suka ce arafin ma'arif amma ta fuskar rutuba almudafu ila damiri to shi almudafu ila damir shi ba zai zama ya ɗauki hukuncin damir ɗin ba saboda damiri dama shi ba wakilin wani ne ai sai ya zama ya ɗauki hukuncin alaminsa an fahimta مع العصر شيء رتبة المضاف إلى ضمير فإنما يأخذ المضاف إلى ضمير حكم العلف لا حكم الضمير وأنا شيء أسأله كنت سيدا ما شاء الله ina ganin mun samu awa ɗaya da minti sha takwas ko da sha bakwai ne sai mu dakata a nan ba al'adar in muka shiga ba lalai mu iya fita ba adadin yara akwai dan dan dan bayanai bayanai su shi kansa wannan wannan da iraban ba za mu yi su ba amma dai abin da zan yi saboda fa'ida ta larabci za mu shiga abubuwan da suke bukata a fassara sai a fassara in muka zo kawai muna gabawa idan lokaci ya ba mun gaba adad kuma mun gaba waɗannan waƙoƙin duka shikenan in ba mu gama ba to ina jin da shi kenan in mun gama za mu shiga cikin sarfu kai tsaye ko kuma ba mu gama ba sai jibi sai mu shiga sarfu insha Allah ta'ala sarfin gashin gaba da yawa sai 118 ne sarfu din da aka gobe kusan shafi shafi daga 85 ba za mu dire ba sai shafi 100 da sha biyar za mu karance shi za mu yi zuciya ko amma wannan zuciya ba a bai da matsala saboda duk wasu abubuwa ne da kun duba za su za ku iya shi insha Allah ta'ala to sai a duba a gani inda tambaya
Allah ya yi
da
ya irani ya irin irani hasa mawqi'in fil iraq ba shi ne kace kada qaw fa'ilan ba wa kada qaw jarul majrur wa kada qaw mafulan bihi جاء الذي أكرمته أنا ذي فاعل kamar yanzu da kace innal ladina kafaru إيه.
ya irani da kace kace innal ladina الذي لا شيء اسمه إلا na'am إيه، شيء اسمه إلا إيه.
ya ba زي إذا ما مبتدأ زي إذا ما خبر زي إذا ما فاعلي زي إذا ما مفعول به حسب موقعه في العراق كوي سي شيء مبني لي غالبا هم أي ده هو التي ده التي عفوا ألا ألا ألا ذين ده ألا ذين بقى ده ألا تيني ده ألا تاني in ba su ba su ne suke zama mu'rabi fa yu'rab fa tu'rabu i'raba al-muthanna su wasa da sun mulhaqat ai ai na ta kara ba kai magana ba shi wannan al din ne al al al-mawsuliyya ba amma dace shi suna da wajen sa ko a to ai kusan jumhur haka suka fada haka suka tafi dai ni gaskiya a ce suna ce ni abin akwai iskali a wajena eh ni na fi ganin cewa akwai ma'abufu ismul mawsul din gaskiya shi alin dalilu ala ala ma'abufu ismul mawsul saboda in ka shawo ni ma dole alabin zaka yawo da shi zaka yawo da shi ma alabin ba alabin ne yana nan Eh, har ma har ma dai jara'a nace wannan alin ba ita kanta ba kila lu- ala lokacin qasr ce Eh, wannan zai da aka share aka hawa alin to almuhim dai wannan dai fi sifatu min al-rabb da ma tsakanin su akwai ma'arik ah, na hujja tsakanin malaman nahawun kansa Eh. insha Allah ai kaga ba ku gudu za za mu gama in Allah ya da kwana nawa ya rige mana kwana hudu kwana hudu za a gama insha Allah za a gama shi sarhu sarhu nan ina da malamin ai a kwana uku za mu gama shi insha Allah saboda shi ba shi shi kun san shi convergence ne kusan kusan convergence da divergence ko a a a a kasuwa akwai lissafi lissafi 2 plus 2 ba ko bane da baka da baka zan kara wani dogon shaki ba wani kashin dogon shaki to shine ake yawa convergent shi wanda divergent shine wanda za ga a ce a ka tattauna ka tattauna tsakanin tsakanin jirgin sama da mota wanne ya fi karfi wanne ya fi kyau wanne ya fi amfani to sai kawo wani kawo ra'ayinsa shi matsalan su daɗin convergent abubuwa na kimiyyar nan an fi samun first class to in baka ci ba za a ce baka ci ba ne in ka ci za a ce in ka ci za a ce baka ci ba dole a baka za a yi kawai dole ka samu imanin wani scientist fi kowa ilimi ne wai da za a zo sun fita da first class su kuma yan masu humanities da arts ba sa fita da a to ai su ya yanzu ta yi zai iya kawo hutun da shi wancan shi ne sani ba ko kuma shi ya gabe gamsu ba ni kuma ya gamsu a waje na ba ra'ayi ce ba ra'ayi riga ne ba ko kuma kawai mai abin subjective abin sa kawai ra'ayi ne ta kawo analysis ne analysis ne kamar kamar daga wasu daga cikin daga cikin malaman mu akwai wanda ya zo ya ya faɗi cewa wai yayi magana cewa manahij na malaman tafsiri manahij na malaman tafsiri sai muka kawo mishi maganganun na malamai muka ce hatta malamai akwai wanda ma bai zama cewa akwai alqur'ani bil qur'an alqur'ani bis sunna ba suka ce wannan babu shi ba ba shi ba shi malamai suka ce ma farko wanda ya fara kawo shi imamu zakari wasu malamai suka bi shi akan haka gaba sai tashi kawai zan shi duk bai san wannan ba shi wannan ra'ayin ra'ayin banza da shi da muka kawo shi ya ga ka ga ba na mumtu kike nan to wani ra'ayin ra'ayi shi ita ce ra'ayin banza kuma wannan yace kenan yace kawai mai ita shi ne da ba kun bai su magana da muke yi abin da yake magana yanzu misali idan ka ce a cewa fatalaqa adam min rabbi kalimat fataba alayhi wace tafsir na can wajen qala rabbana zalamna anfusana ai ba manzo Allah ya ga maka manzo Allah ya ga maka ai ijtihadi kai ba ba ijtihadi kai ba ijtihadi kai sai dai wannan ijtihadi na kuma mai karfi wanda ba saboda ma yanayin da malamai suka yi kuma su yi ittifaqi ya fice zama ma yaqini shine kawai abin da zaka amma in ba dan haka ba me hujjan ka zaka ce wancan aya take fasara wancan aya me hujjan ka ijtihadin ka ne kai to shi suke cewa to in ka ce alqur'ani bil qur'ani wannan shi ya farada to qur'ani qur'ani in qur'ani in magana ne yace maka inna shirka la zulmun azim shine fasaran ayan walam yusu imanuhum bi zulmin tan kaga da ya ga ka da hadisi kuma kaga shi kenan da yanzu da riwaya kake yi in ko ba riwaya bace ijtihadin to ai ra'ayi kake yi da ijtihadin kake to kaga shi ne gane ba wai ai shi kenan wai ai duk wannan ma shi da farko kala rabbana da lamina akwai sai ai wannan abu da kawo ko sai da ba malamai ba wani malamin malamin wanda suka kanta mukaddima fi usul fi usul tafsir ba sai sai da nan maganar ba sun ce taksimi ne da babu dukka tare da shi wannan shine wato ya ban matsalan su AC sai wanda ka kawo wata kila bai san bazar bai san ma abin din ba bai san fitin ba kusa da yima da shi idan aka kashe mutane to wannan shine amma kan bayan haka tun da su fula su ne ko har ba da aka iya ko ba da aka iya dai za a je a duba da kaci kaci to shi kenan to wannan shi ne abin da to insha Allah sai mu tsaya nan abin da muka da Allah ba mu lada abin da muka sani Allah ya ce bana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allah ta'ala biya bukatun mu na alheri Allah ta'ala tun kuɗin kai sharri Allah ta'ala tabbatar daga daga muka addini subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin masha